أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imamu zahabi littafi mai suna kitabul kaba'ir inda yau insha Allahu ta'ala za mu tashi a kan kabira ta goma sha bakwai babban zinihi na goma sha bakwai idan muka ce babban zinihi kamar yadda kullum muke bayani shine dukkan dangin zinubban da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawalin azaba a kan shi ko kuma ya yi tsinuwa ko ya yi hushi ga dukkan mai aikata shi ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa wannan aiki ne na 'yan wuta yana dirmiyar da mutum gidan wuta ko kuma akwai tsinuwa akan aikin to duk aikin da aka ambata da tsinuwa da hushi da alkawali na azaba akan shi to wannan aiki ya zama babban zunubi sai mu kokari mu kiyaye kanmu daga fada cikin irin waɗannan zunubai Allah kiyaye mu baki da yau kabirar da zamu tashi akan ta ita ce kabirar da take magana akan alkibr shine girman kai jiji da kai nuna kowa bai isa ba nuna kowa ba kowa bane nuna ma mutum yadda ka san ba mutum da mutum ba ne suke tare ta wannan shi ne ake ambata da girman kai sai mala yake cewa abinda ake ce ma girman kai ya ce akwai abinda ake ce ma alfahru akwai abinda ake ce ma alkhuyala akwai al'ujubu akwai attihu waɗannan kalmomi gabaki ɗaya makwabtaka da juna suke shi alkibru kana jin shi kana hararo ma'anar shi ana nufin girman kai alfahru shi ne alfahari da kai alkhuyala shi ma kuma girman kai ne a takabbur ke al'ujubu shi kuma jiji da kai shi ne al'ujubu jiji da kai al'ajub bin nafs kenan wattihu shi kuma abin da ake ce ma attihu hiya alhiratu kenan idan aka ce rajulun taihan bi ma'ana mutakabbir mutumin da yake ji da kanshi yake jiji da kanshi mai girman kai kenan to duka ma'ana ce wadda idan muka duba kusan ma'ana ɗaya ce suke magana a kai amma kuma kalmomin sun saba da juna wajen lafazi to sai malam yake ce mana Allah subhanahu wata'ala yana faɗa a cikin alkur'ani mai girma yana cewa wa qala musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab annabi musa alaihi salam yake cewa yake ce ma yake ce ma mutanen shi yake ce ma fir'aun da mutanen shi da suke nema su kashe shi sai yake ce musu inni ustu bi rabbi wa rabbikum ina neman tsari a wajen ubangiji na kuma ubangijinku min kulle mutakabbir daga dukkan wani mai girman kai mai jiji da kai la yu'minu bi yawmil hisab wanda bai imani da ranar hisabi ba wa qala Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki yake cewa innahu la yuhibbul mustakbirin ai Allah baya san dukkan wani mai jiji da kai to sai malamai suke tattaunawa a kan wani ne ne ake ce ma girman kai sai muka yi sa'a manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya fasa ranar ne girman kai a hadisi ingantacce manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa abinda ake ce ma alkiru girman kai shine fadlul haqq wa dhamdun nas shine kin gaskiya shine batrul haqq kin gaskiya wa ghamtun nas da kuma rena mutane sai ma yake cewa batrul haqq shine raddahu wa jahdahu wa dafa fi sabili abinda ke nihi da kin gaskiya shine ga abunan gaskiyar kaka kawai ka yi mursisi kawai ka ce ba a yi ne kame da ga gaskiya an kamata kuma ga hujjojin sun bayyana cewa wannan ita ce gaskiya kawai ka yi mursisi ka ce ko ba a yi kenan ka yi girman kai akan wannan gaskiya ka yi jayayya akan wannan gaskiya to wannan abin wannan jayayya da wannan me da gaskiya ya samu asali ne tun daga iblis la'anatun lafi tun daga iblis shi ya fara wannan nau'i na girman kai da jin gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa eh wa qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin yace fa idza sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa na halitti basharun min tin na inni khaliqun basharan min tin na halitti mutum daga laka fa idza sawaytuhu lokacin da nake da halitta shi wa nafaqtu fihi min ruhi na busa mashi rai to fa qa'u lahu sajidin sai Allah ya ce wa mala'ikai duka ku fadi ku sujada ku sujada fa sajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un mala'ikai da baki ne suka fadi suka sujada illa iblis takbara wa kana min al-kafirin sai iblis yake fara girman kai a lokacin nan sabon Allah na fara da kai a duniya kenan sai girman kai wa kana min kafirin sai ya kasance cikin kafirai kenan kaga girman kai asalin shi ne kawai gaskiya ga abunan gaskiya ne kawai kayi murzisi ka ce kai baka to ya samu asali ne daga iblis la'natullahi alaihi to manzo sallallahu alaihi wasallam shine ke cewa badrul haqq wa ghamtun nas rena mutane me rena mutane ka nuna ma mutum bai kai komi ba bai isa ba ko da yana da gaskiya sai ka taka shi ba wanda ya isa hana kuma ka gaya ne kuma ka nuna ne ya yi kaɗan ka da shi saboda saboda ba kowa bane shi ya yi kaɗan ka yi zumunci da shi saboda ba kowa bane shi kawai ta ne shi ba ne ke maka ba ta da maka ne kawai ne na shi da kai girman kai ne kawai ka ga mutum kuma ka san ikon gamu kuna gaisawa shi an ka tani bai ganka ba in kamar kana ganin ko bada lokaci ko na makamancin haka ya sa baka nema ba gaisa kawai girman kai ne yasa kawai ka juya ka tahiyar ka ya daga cikin laifin da Allah zai kama ka kada ka yarda ka nuna ma wani cewa shi kasa yake kai ne a sama shi Allah subhanahu wa ta'ala baya san haka Imam Ghazali yake cewa abin da ake cewa girman girman kai an yata'azzama ala ghairihi bi ma'ana isti'zamun nafs wa ru'yatu qadariha fawqa qadari al-ghayr shine daukar kai ka daukar kanka ka kai kanka wani mataki ka rinka ganin kanka ya yi mutunci ko ya yi daraja ya yi kima akan wannan ka yin haka to ba da kowa ba kake da Allah kake saboda a lokacin da kake wannan shi da kan wannan kake nuna ma mutum ka yi shi ka wuce shi ka yi kaza kamar kana nuna cewa wannan fadalar da ka samu wadda kake gani ita ce ta baka dama kai wannan dan uwan naka kana ganin kamar kai kawai kanka ita ne kenan ba Allah maka kai ne da dabararka da wayarka ka samu wannan abu wannan kuma hali ne irin na karuna lokacin da mutane suke ce mai la tafra inna Allah la yuhibbul farihin ya fi karuna kada ka dinga alfahari Allah ba san masa alfahari sai ke cewa ƙala inni utitu ko ala ilmin indi sai ke cewa wannan dukiya da kuka na tara na same ta ne saboda ilimin da na tara ilimi na shi ba da wannan dukiya ba Allah ya bani ba ilimi na da walo na na iya sanin kasuwanci shi sa na tara wannan dukiya kenan kaga karo da yayi a nan ya nuna cewa abin da ya mallaka har yake girman kai da shi ba Allah ya ba shi ba shi ya ma shi wannan ba to wannan dalili ya sa shi girman kai sai Allah ya ce fasasar na bihi wa bidalil ard sai muka darkake shi da shi da duki gabaki da aka buɗe kaza suka shiga ciki aka yi shi yasa har yau idan aka ga zinariya a ƙasa aka tono zinariya a ce an samu arzikin an karuna saboda yawan duke da tara saboda yawan duke da tara la tanuku bil usbati ulil quwwa wajen kattai arba'in suke dauki da kilan da ake buɗe magazin magazin shi da duke a kile kawai kile kawai wanda yake buɗe magazin wajen kattai arba'in suke dauki da shi to me ke rubu a cikin magazin Allah ka nisa ya tara dukiya kamar sai ke gani ba Allah ba shi ba ai shi ma da shi to wannan girman kan da Allah sai kama shi da shi haka azubaidi yake cewa al-kibru yace halatu yatakhassas biha al-insan min ijabihi bi nafsihi wa an yara nafsahu akbar min ghayrihi yace wani hali ne wanda mutum yake kebanta da shi min ijabihi bi nafsihi lokacin da zai rinka jijiji da kanshi wa an yara nafsahu akbar min ghayrihi ya rinka ganin kanshi ya ga wani ka ringa ganin kanka gani wani to wannan shi ne ake cewa girman kai ka da Allah baka wannan bawai sai kai amfani da ita sai ka rena mutane shi ke wannan shi ne ake cewa hakika na girman kai ka rena kowa saboda kana ganin kana cikin wata ni'ima ko kana cikin wani wani yanayi ko na mulki ko na dukiya ko na ilimi kana ganin kowa ba kowa bane don kami mutum sani kan wani abu ka nuna mai ka ringa nuna cewa shi ba kowa bane ba to wannan abun kana yin shi da kai da ilimin na ka baki ɗaya bisa da amfani a wajen Allah kuma Allah baya son wani Allah ke cewa inna Allah la yuhibbul farihin Allah baya son masu masu alfahari masu girman kai masu kishi da kai shikenan sai ma ne ci gaba da bayani sai ke cewa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yake cewa baina ma rajulun yatabakhtar fi mashi yace idan khasafa Allah bihi al-ard fa huwa yatajaljal fiha ila yawm al-qiyamah yace wani mutum an wani mutum yatabakhtar fi mashi yana jiji da kai a cikin dare shi yana da iyaya cika titi yana bubbudewa yana ji da kai shi Allah yake cewa ga irin waɗannan mutane innaka lan takhriqa al-ardh wa lan tabluqa al-jibala tula duk girman ka duk yadda kake ji da jikinka yadda kake ji da lafiya yadda kake ji zaka ita ke kowa yace innaka lan tahrika al-ard kai ka dan ka rusa kasa in ka taka ta dare baka iyawa wannan tabbata jibal da tula haka ba za ka kai dutse tsoho ba dan abin kan dago dutse ka tsarka to wasu mahalittu ne na Allah Allah ba ka misali ga wayannan abubuwan kenan ta ajiye hankalinka ta ajiye hankalinka ya ce wani mutum yana jiji da kai a cikin tafiye shi idan kasa Allah bai yi arzu idan in bai hankali ba idan Allah ya darka ke kasa da shi so da jiji da kan wannan idan Allah ya buɗe kasa ya faɗa ciki ya ce ba huwa da jarjar fi ha ila yau da kiyama zai rinka tahiya cikin kasar wannan hazuwar kashin kiyama bai zai kashe ta Allah bai san girman kai haka yake cewa yuhsharul jabbarun al mutakabbarun yawm al qiyamah yuhsharul jabbarun masu jiji da kai masu girman kai masu ne da kowa masu mamatun wani irin kallo da ka kalli kallon ka san harina kai shi ba kowa ba ko kuma a danka wani su yake kawai ba a danka ba ni ake so so ake a nuna baka kai ba akwai su ɗewa ba don wani abu saboda sun samu wani mataki wani wani matsayi an samu wani kuɗi ko a wani wani taro misali haka a gani da su da irin su wani a tare na saboda ya wuce shi ya alaƙa da su wani yi ba hankali ya daga cikin girman kai shi ne ke tare da shirin jabbaru da mutakabbaru ne wal kiyama Allah subhanahu wataala zai tattaro wannan masu girman kan masu ji da kai gobe kiyama yace amfalu zar idan aka kawo su sai Allah ya maida su kai ka ce kwayar zarra ne amma a sifa ta mutane me kwayar zarra misali ka dauki kwayar kasa guda ɗaya tak ɗaya tak ka raba ta gida ɗari suke ba da misalin ta da idan in aka sami alkoha a cikin ɗaki inda rana take haska sai ga wasu abubuwa suna yawo a cikin ranar wannan to wannan ƙanana ƙanana ɗaya ne in ka kama shi da ke cewa ƙwayar zarra shi da turanci suke cewa atom ko eh ɗan kaɗan to haka za a maida ta kai mai jiji da kai gobe kiyama sai a maida ta ga kama tonwa amma sai a maida girman ka kamar wannan kwayar zarrai mutane su rinka tattaka ta suna wuce don a nuna maka ba kowa bane kai ba ji da kai baka kana mun yawa a nan duniya to bari a nuna maka kai ba kowa bane a maida ka ɗan hincin nan yace yarshabu mudhulli kulli makan yace kaskanci daga ko'ina na kimi da su masu wannan girman daga ko'ina kaskanci a wulatanta suke an nuna musu ba kowa wani su Allah raba da girman kai wani abu ne wanda shi shaidan ba zai barka ba tun da shi alkawalin da ya dauka a duniya shi misiyon inda ya zo yi duniya ya za a yi gabaci to ba wani abu daga cikin manyan makamman shi wanda yake rike da sojan ɓadda ɗan adam shi ne girman kai shi girman kai shi ne batarul haɗu tun da lokacin da kake kin gaskiya girman kai kai kai girman kai abinda allah ya haramta ma din zaka yi ba koyi bane ba kai an yi kaɗan a hana ta a an yi kaɗan a ranga matsa ma ya kaɗa kuma kai girman kai ya kai girman kai ke a lokacin da ne zaka yi sabo ka ringa ganin kai kai zaka so ka ringa wani wata kana tuba girman kai ne girman kai wallahi kake kai ka tuba ma gani kake yi kamar ka gaskata da kanka ne ka zaka ringa tuba ka ringa cewa Allah ka yi gani me yasa kare na abin a hankali a hankali tun kana ma halittu hanya kai kama ma halittun kauta eh abu ne wanda mutum ya ringa neman Allah ya bi tsare shi to shi dan wannan hanya yake bi saboda ya saka ka ringa ganin laifi ba laifi ba ga gaskiya nan ka ringa ganin kawai ba haka ba kuma kawai ba na ubangiji shi shi ne kai ya ce wa ƙala ba da salaf wasu daga cikin magabata suke cewa awwal zambin asallahu bihi aljin zunubi na mawar da aka saba man Allah ya ce shine girman kai wa iz kunna lil malaikati sujudu li adam fa sajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin Allah ya ce ma malaikatu wa ku sujuda da annabi Adam sai kowa ba ya sujada illa iblis aba sai iblis ya ce a'a wastakbara ya yi girman kai wa kana min al-kafirin mahalin da kafirci iblis ya san Allah kuma ya hika sanin Allah amma sanin Allah shi bai mishi amfani ba daidai a daidai lokacin da ya mai girman kai tun daga shi Allah ya rabar shi shi yasa wanda daga cikin magabata ke cewa duk wanda laifin shi laifi ne haka na wasu abubuwa na shahawata na duniya wani harkar kuɗi harkar dai abin da shahi wani sarrai haka mutum ya bi ya aikata wani laifi ya ce in wanda ne ce ana ma ana sa rai mutum zai tuba saboda saboda annabi a haka laifin shi na fara zai fara aikatawa bin sarrai shi ne ya yi ya aikata wani laifi amma allah subhanahu wa ta'ala sai ka farta lokacin da yake cewa rabbi inni zalamtu nafsi fakfili ko muje a rafto qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kaga lokacin da yake gafara sai Allah ya mishi amma shi yace wa idza kanat ma'siya fi kibr yace idan kuma laifi ya kasance girman kai yace fa akhsha ay fakhsha ala sahibi to kaji tsoron wannan laifi ga mai aikata shi saboda saboda kame tsoron tsinuwa saboda iblis shi da ya girman kai tsine mashi aka to kamar ce tsoron cewa kar ya ce allah tsine mashi dalilin girman kafin shi kuma duk wanda allah tsine mai ma allah ya rabu da kayan shi allah ya rabu da kai ne duk wanda allah ya rabu shi ya shi kuma to haka tsinuwa ta allah ta za a nisantar da kai daga rahama ta ubangiji babu kai ba albarka to shi sa yake cewa duk wanda laihin shi laihi ne irin waɗannan na bin shawar shi wannan ana sa rai za a gafarta mashi saboda annabi adam shi yayi kuma aka yaye shi amma in ya kasance girman kai ne to ka ji ma mutum tsoron tsinuwa ta Allah a gare saboda iblis da ya kai tsaye aka tsine shi Allah zai a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin al'ummu da suka wuce iya daga cikin aikinsu munanan ayyukansu wanda yasa Allah ya rika masu annabi nuhu alaihi salam yake cewa wa inni kullama da autuhu litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastabshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara annabi nuhu yake cewa wa inni kullama da autuhu duk lokacin da na kiraye su na musu wa'azi ku zo ku ba Allah ja'alu asabi'ahum fi adanihim ya su dauki hannuwan sai su sa a cikin kunnuwan su toshe kunnan bin ma ba ma maji bare ma musulmi take ba ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum su rufa karansa a saman kansu wa asarru wastakbaru istikbara yastahi suna masu girman kai suna jiji kenan kaga wannan hali ne na suwa hali ne na kafirai ga gaskiya ana gaya musu sai su yi girman kai su biya su take su haka idan muka ɗauki mutanen annabut adawa yake cewa ba amma adun ya ce fastakbaru fil ardi bi ghayril haqq wa qalu man ashaddu minna quwwa kaga adawa ta an Allah subhanahu wa ta'ala ta yafa amma adun su adawa fastakbaru fil ardi sai suke kirman kai a saman kasa bi ghayril haqq ba tare da gaskiya ba sai suke cewa man ashaddu minna quwwa saboda girman kai da girman kai suke cewa ni muka wani ƙwararri haka suke cewa sun san cewa a lokacin nan inda ɗan adam ne ɗan adam ya yi kaɗan ya kankare su da yawa saboda allah ya musu girma amma allah ya tashi kama sai ne a kai fa'arsar na alaihi wani hamsar sanar fi yau min da hisatin don zika hukko a cikin sutul hada mai ke cewa wa amma abu فأولقوا بريد صرصر ساكنة سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما وترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل هاوية sai Allah tambaye ka fa hal tara lahum min baqiya shin kaga sauran sa saman kasa tun da aka Allah ka su kaga tambayar sauran ada kace ga wani jikan su ga wani tattaba kullun su har yau babu irin su Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya duk girman nasu wannan al'ummar duka Allah halaka ta iska kawai aka musu ruwa suka rinka jin iska kawai ta dauki mutum suna kallo da girman su da komi ta yi sama da shi ta wulwula ta buga da kasa kai ka ce a ajazu na hanyar hawiya ne kai ka ce ku tattarin da biyu ne ake cirewa ake yada haka Allah ya rinka musu ya giggirge sai baki daya sai Allah ya tambaye ka ka taɓa ganin sauransu babu sun tafi me yasa girman kai suka sau mu dawa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ay qala al mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lil ladina studhifu liman amana minhum fa am yake cewa qala al mala'u alladhina istakbaru wanda suka yi girman kai daga cikin su min qawmihi daga cikin mutanen shi lil ladina studhifu liman amana minhum suna ma wa'anda suka yi imani wanda suka zance raunana ne suna musu isi suna rena su suna musu girma su ma haka Allah ya kama su ba an ma fa lamta ha ba auliku dibba su tsawa aka su tsawa kawai ana yin tsawa kawai ga sun koma birrika haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam suka tsaba wannan wannan wannan tago sai a nan wani mai taurin kai ya ce kawai haka nan ku zo a ce wai in yau kun sha ruwa gobe ta gobe ku ka in ta sha ruwa yau ku ka sha ba sai dai gobe ku sha wannan yan abin da zo ta an gaba ku hala akan ta ku kuka ce a kama ku aya wata ke nuna cewa lallai annabi salih annabi Allah aka tambaye ku wata aya kuke so a ba ku kuka ce wannan dutsen ya bude kaguwa ta fito dutsen ya bude kaguwar ta fito an ce muku da sharadiya ita wannan tago da kuka nema ta fito ranar san ruwan ta ba wanda zai sha ruwa kunyar da ne kunyar kawai sai gani a rena su ya za a kama su da ruwa neman kai Allah su wani mutane ya tashi kama ka in kai da fiye shi in ya tashi kama ka abinda kake san shi zai ma kuma ya dora ma wani sharaɗi wanda bai kai ka ba sai kama ka a tashi in ka respecte zaka zama lafiya in kaki zaka ga kushin shi haka aka ma ashabu sirti aka ce musu to ranar subdu kan wanda ya kama kifi sauran ranar kun shidda kushe ku yi ta kama kifi da Allah ta shi rabta su kihin sai zo baki baki kana kallon shi na kallon ka in ka zo kusa har zuwa ga waki hausa maka rasu da amma sauran ranakun sai an yi takwan ba tukwan a samu a kama wanda za a kama mace sai suka ce to mun gwada kuka mun san mun ma yadda zai ya su zo su ɗauko faɗinsa da suke kama kiri ta ya su haɗa ta da juma'a in suka haɗa ta da juma'a suka barka ya su tafiya su rasu sun kihin in ya zo sai ya kama cikin fatsai ba sa zo su kama ba hirar laji ya zo su kama kiri wai wayo ne zama Allah ai dai mu kama ba ne da sun to kihin wata rana ne ko kama na sun dalilin wannan abin da suke kuma Allah ya kama su su ma ashabu sabbi su kuma wa'ancan fa a ƙaruha suka suka soke wannan damar suka ce kamar muka ce ta mahuta sai Allah ce faddam dama a dai rabbuhum bi zambihim fasawa ai da kaji wannan dam dam kasar akwai bala'i faddam dama a dai rabbuhum bi zambihim fasawa wala ya faru babu wasa to girman kai shi kai su ga wannan annabi mutanen shu'aib annabi shu'aib alayhi salam yake cewa qala al mala'u alladhina istakbaru min qawmihi la nukhrijannaka ya shu'aib wal ladina amanu ma'aka min qaryatina aw la tuqudunna fi millatina suke cewa shu'aib wanda suke girman kai suke jiji da kansu a garin suke cewa la nukhrijannaka yamin hudda ka da garin nan ko da kaza mu zaka so karin irin wannan jiji da kan wani sai mun koda mutum da garin ni sai in rike mutum ba haka wanda zaka dole na faɗi ni sai in rike mutum saboda ne saboda ya san ya tafi wani abacin sama ya yi rike mutum wata ran kuma in yi sama ta juya ba shi bane ba sai kan shi kalas sha ya sama kayan da shi ke juya ɗan shi ba nau ke riko wanda kamar wasa na sama wannan alfarin sai wannan ya ɗaya ka wallahi kuma su ga an ka ɗauko salula ana barazana ne kira ko kana magana an kaga wani ka ce ka ku shiru ka je a rasirar ka ko ka je sa kuma ka zara da yawa sai kai saboda bi a lokacin nan ana cikin izza ana jiji da kai ana ganin mu ne masu abin kuma Allah ya juya abin shi kuma yanzu ba kai bane kuma ko ba shari kana kan shi ma wanda yake yi a yanzu yake ji da kan shi ma gobe zaka yi ba shi bane ba wani ne a duniya ta iya take tana sauri wanda kake tsammanin walakantacce ne ka taka shi ka walakanta shi wallahi wata ran Allah sai al'amarin shi ya zama shi ne shugaban ka ya zama shi zai ringa ce ma ina kai dawo ka dawo zamna ka zamna shi zaka ringa nema ka roƙa wani a taimaka a yi kaza wanda ka rena wanda kake takawa haka al'amuran Allah ke Allah wanda ga dawa ke ba shi shi yasa duniya ita dai duniya wannan wai in Allah ya ga damar bada ta ba wani zaɓa ba yake wani da wani misali irin wannan a ce mai imani ko musulmi ko kaza a Allah ya ga dama duniya kowa ba yake kowa ba yake wanda kake ganin ba kowa ba ne ya gani shi Allah ba duniya da yawa zai gari wanda da sana'a shi ɗan karama ce ba ta kai ta kama wani garo yake misali wani ɗan tebur gare shi wani kagan shi yana da kuɗi da zo ta rana sai ganshi ya zama shi ne hamshakin mai kuɗi yadda da yawa sai haka abdurrahman bin auf lokacin da ya zo garin madina manzan da sallam ya gama shi da wani sahabi a cikin mutanen ashab ya ce ka je wannan na baka shi ka kula da shi sahabin yake ce ma abdurrahman bin auf zan raba dukiya ta in baka rabi ruwa ta zan raba ta bi in baka guda kai maka rabi kasuwa sai ce allah ya ma dukiya ta albarka ni kawai guda mun hanyar kasuwa yin na mashi kasuwa a lokacin zabuwa shi kenan garin madina ba a shekarar biyar ba sai da yi kowa kuɗi tsakanin maka da madina kowa yadda yi kowa kuɗi tsakanin maka da madina malamai suke cewa shi a kiyasin duke shi da aka yi miliyar miliyar ɗin da ya mallaka a wancan lokacin da aka kiyasar da a yanzu suke cewa har yanzu ba mai kudin da ya kai shafi idan aka kara na da kudin yanzu da kudin wancan nada har yanzu ba wanda ya kamo shi abin da ya mallaka inda za a juya sa a dola haka Allah ke alama shi zauwa shi kenan garin kuma Allah ya sa shi shi kowa da haka in kai girman kai ma wallahi wata rana sai dawo kanka sai dawo kanka babu wanda zai ga wannan ayoyin sai waɗanda suke mulki yake suna dauloli na musulmi daula umamiya daula abbasiya da sauransu zai ga gashi nan mai mulki ne yau an zo an ture shi gashi nan a cikin kasuwa yana yawo yana bara babu idanuwa yana bara an yi masu mulki da yawa a wulakancin suka kare rayuwarsu wanda da kuma su suke halatta su suke haramta ka ajiye hankalinka ne ne a ciki ne da tada hankali da ka san bakka da wannan matsayi yanzu ne Allah ya kadarta ka same shi yi kokari ka ba Allah yi kokari ka zauna lafiya yi kokari ka kyautata tabbas gobe za ka daura to yi abin da za ka yi ka kyautata ka bar wurin lafiya lokacin da za ka bar wurin ka koma situwayen lamda irin kowa ka rayu lafiya lokacin da al'umma amma wallahi idan ka azabta kai zalunci kai girman kai ka nuna jiji da kai ba ruwanka da sabkan mutane ba ruwanka da gaida mutane ba ruwanka da hangon mutane abin da ya fata ma kake mutum ya tunkaro ka kyare shi ka hana mutum shiga gidanka kana ta yin wannan abubuwan kana karkarewa lokacin da ka sabka za ka ringa neman ina za ka zamna kai hiri ga gare ka ina za ka zamna kai hiri ga gare ka me yasa saboda ita jama'a kanka tun a duniya kawar gari fir'aun ai mun sai kisa fir'aun shi ne babban masu girman kai shi ya kowa shi fir'aun da ya tashi me ce wa qala fir'aun ya ayyuhal mar'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace ya ku mutane manya kenan ya ayyuhal malau ya ku talakawa na mutane ma alimtu lakum min ilahin gairi ni ne ban san ba in kuna gona Allah bayana to kan karshen girman kai hada ne shi ta ta shi ne Allah kai da ya zabar cewa wa ana rabbukum al'ala ni ne ubangijin ku mafi girma mafi daukaka kenan akwai wani ubangiji ma ni ne sama da shi fir'auna lokacin da ruwa zai daida shi sai ya ce wa amantu billadi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin yace na yi imani da wanda banu isra'ila suka yi imani da shi ni yau musulmi ne sai Allah ce mai al'an sai yanzu da ga mutuwa kai da kace kai ne ubangijin kowa in kai ne ubangijin kowa ce ma ruwan ya ja bayan in kai ne ubangijin kowa ce kakka mutu yanzu mana to kai ne ka ce ubangiji ne kuma kai ne maɗaukacin to kami inda ya kai fira Allah subhanahu wa ta'ala ba labarin wasu yake cewa wa yau mai ƙuratun ladina kafa alan nari adhabtum tayyibatukum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna adhaban huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al-haqq وبما كنتم تفسقون Allah ce wa yau mai ƙuradun ladina kafaru a lannari ranar da za a gabato da kafirai a gaban wuta a da haɓutun ɗaggibatukum fi hayatukun duniya kun ce kun tayyar da dukkan jin daɗin rayuwa a rayuwar duniya wasu tamtatun biha kuka ringa morewa a rayuwar ta duniya kuna kurin da abin da kuka dama yaji to fal yau mutum zauna azabar holi yau za a ɗanɗana muku za a sakanta muku da azaba mafi kaskanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi da abinda kuke girman kai da shi a saman kasa wa bima kuntum tafsukun da kuma lalacewa ko da kuke na fasikanci yanzu ka ga kenan menene gadar musu da azaba bima kuntum tastakbiruna fil ardi da abinda kuke aikatawa na girman kai a saman kasa Allah ke cewa wailul likulli afakin athim yasma'u ayati llahi tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'aha ya ce fabashirhu bi azabin alim fabashirhu bi azabin alim Allah ke cewa zai ringa jin maganar Allah ana garan ana karanta ne zai ta iya shi na girman kai akan ta kamar bai ji ba yace to me irin wannan abin kamar almushi da gidan mutane girman kai abin da zai gadar mashi kenan zala sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu dharratin aw mithalu dharratin min kibr rawahu muslim manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa baya shiga aljanna wanda ke da kai a cikin zuciyar shi daidai da kwayar zarra na girman kai subhanallah wallahi wannan hadisi girma gare shi baya shiga aljanna wanda ke da koyi daidai da kwayar zarra na girman kai a zuciyar shi kala rajul wani zai ji wannan hadisin ya mai girma sai ce ya rasu da ya ma'aikin allah ya ce yuhibbun rajul an yanku na tsawo hasana mutum zai so wani lokaci ya sa kaya masu kyau wani abu hasana ya sa takalmi mai kyau imana ya yi shiga mai kyau sai mutu salasala ce mai ba wannan bane ake ne girma kai ai inna allaha jamilun yuhibbul jamal ai allah mai kyau ne kuma yana son mutum ya kasance mai kyau yana son abu mai kyau dan haka cika mai kyau da zaka yi allah yana son haka wannan ba girman kai bane ba sai ce alkibur shi shi girman kai shine batarul haqqi wa qatun nas shine kin gaskiya da kuma rena mutane alkibur shi girman kai in muka lura da manzo sallallahu alaihi wasallam magana da shi an cewa daidai da kwayar sarra kidan muka lura a wannan hadisi wani dan abu ne dan kadan zai haramta ma shiga gidan aljanna abin bai kai baka bai kai ka ba daidai da kwayar sarra kidan abin da zai hana mu shiga gidan aljanna idan ba mu hankali ba abin bai kai ka ba saboda shi girman kai wani abu ne wanda rashin lafiya ce wanda mutum ba zai warke ga wannan rashin lafiya ba kai idan mutum yana da rashin lafiya ko da ya ga mu'ujizozi manya za ka samu don girman kan ya mai tasiri ba zai dawo bai gaskiya ka duba gani abin da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa akan kafirai lokacin da suke nema a kawo musu wata mu'jiza domin su imani domin su yarda cewa Allah ɗaya ne me suke cewa yake cewa Allah subhanahu wataala sai yake cewa walau fatahna alaihim baban min as-samai yace la zallu fihi ya'rju la qalu inna ma sukirat absaruna bal nahnu qawmun mas'ul yake cewa saboda girman kai ba inda zaka bude musu kohohin sama su ga duk mu'jizar da suke bukata su gani su gani la zallu fihi ya'rju la qalu inna ma sukirat absaruna kaza su kai kawai an zo an sihirce mana idanunmu ne ban na hannu kawon masoron mu an mana sihiri ne ba shi yasa ruhari da ce ake mana mu za a zo amma ruhari ne saboda girman kai ga gaskiya kuma su suka nema amma za a ba su hujje za a ba su mujize amma wallahi girman kan wannan sai an su siyarta sai ce kaga duk da wannan duk da an ba su mujize amma ci gaba suka yi kaleta ba ita to wannan shi ne ake ce mai girman kai ita ce laihin da alhaɗi'atun lati yas a shaiɗan an yi zira a hafika shi ne kuskuren da shaiɗan yake so ya tattale shi ya shifka shi a cikin zuciyarka gurin shi in yi wannan shifka allah taimake shi yana ba ruwa to da ka ga wani mataki ba ganin kowa ba ganin kan kowa daga shi shi ɗan kullum gurin shi ya shifka ma girman kai a zuciyarka ga takaice idan shaidan ya yi galaba a kan kai shukka ma girman kai a zuciya wallahi kuskure za ka yi karin ganin ba kuskure ba kuskure za ka yi karin ganin kai an yi kaɗan ka tuba kuskure za ka yi kace kai ni abin da daga dama zai ni ba mai iko ba daga mutum ya kai wanda mataki shi kenan Allah na ce daga an jima zai zama kawai don haka nasihan malam anan ita ce ka kasance kullum a cikin hankalinka duk lokacin da kai kuskure kasancewa da kai kuskure duk lokacin da ka saba ma Allah ka yarda har zuciya ka cewa yau ba na saba ma Allah wannan abin da na aikata saban Allah ne wannan abin da na aikata ma'asiya ce wannan abin da na aikata zunubi ne kuma in ban tuba ba Allah zai kama ka dora ma zuciyarka wannan yawanan duk lokacin da ka san kayi kuskure ka yarda ka yi itirafi cewa kayi kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin addu'o'in da ya bamu akwai da ke cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera wa ataraftu bi dhunubi na yi da kone da cewa na yi laifi to Allah na san kai da kone da cewa ka yi laifi ita ce sai da istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastaqatu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi me abu'u bi dhanbi shine na yarda da laifikan da nayi ni na yi da kone da me nake Allah na san ka yarda cewa ka me nake to girman kai zai hana ka yadda kama Allah ya shi shi kuma ka ta ka ka ta kin wallahi duk wanda yake girman kai bai yarda cewa ya ne gani ke ba kuma bane ba kuma yin abin da ga dama ne to ka yarda cewa ka yi kuma ko da zaka sake wannan laifin sau dubu ka tuba sau dubu wannan shine mafita kakka yarda ka saba ma Allah ka ringa duba kuma bane kai kamar wani eh kuda ne a saman hancinka ka daga hannu ya tashi wallahi da ka ce ba cikin wannan yanayin na cewa kai baka ganin laifi da ba koyi ba wallahi ka mata kalalaci zuciya ka tayi tsatsa ita ce Allah ke cewa kalla bal rana ala qulubi ma kanu yafsikun ka bar su wannan su da wanda zukatan suke tsatsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya aikata laifi kuma bai tuba ba za a mai ɗas a zuciya idan ka sake a sake ɗas baki idan ka sake a sake ɗas baki sai zuciyar ta zama baƙi irin zai kasance zuciyar ta yi tsatsa kalla balarana ala qulubihim ma kanu yasbun zai kasance zuciyar ka ta yi tsatsa ba ta ganin laifi da ta yi to malam shine ki mana nasiha ya ce kakka yarda girman kai tasiri akan ka kai laifi ka ringa ganin ba laifi bane kai wallahi in so dubu kai laifi ko dawo ka ce Allah ya yi min Allah zai yi maka dan kai laifi ka tuba yau ka ce ai ka bi irin magana da ake cewa tunda ka sake shikenan ba a yi maka ba a Allah ba haka bai Allah ba gare ki Allah bai dan adam ba kawai dan ya zama in dai ba annabi ne kai in dai ba annabi ne kai bai ba dan adam ko mun imani shi cewa zai zo ya rayuwar shi kuma ga Allah bai da shi Allah ne dan adam ma dan adam mai kuskure kuma Allah yana son wanda ya kuskure ya koma ya ce ya Allah na zo in tuba ya Allah ka yi Allah na son tuba shine manzo sallallahu alaihi wasallam da misali ya ce misalin mutumin da yake yawo cikin sahara da shi da dabba shi abincin shi a saman dabba ko shi a saman dabba dabba ta kaga shi ta gudu kuma komi babu a tare da shi cikin sahara tsakar daji ya zo ya zamna kasan wani ice kawai da jira mutuwa ta zaɓuke shi kawai sai ya ɗaga kai ga dabbar ta dawo kan shi ya kama linzamin ta ya rike lokacin da ya tabbatar ya rike gatarin ita ce don tsananin daɗi ya ce allahumma an ta'abdi wa ana rabbuka ya allah kai ni bawa na ne ubangijin ka saboda tsananin daɗi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kuskure zai nuna jin daɗin shi ya to allah ya yi warin ciki idan bawan shi ne ya tuba sama da wannan mutumin warin cikin da yi lokacin da ya ga dabbar shi dan haka ko su mu bai laifi su ake a gare ka ka san kayan laifi kuma ka tuba zuwa ga allah kada ka yarda ka yi girman kai Allah bai san girman kai malam sai ci gaba da cewa inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur Allah baya son mutum ne girman kai wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa al azamatu izari al azamatu izari wal kibriya ulidari ridai faman da za'ani fihi ma yace alqaituhu fin nar Allah ne ke magana ya ce al'azamatu izari girma girma da cika ya ce kamar kwatankwacin riga ce a tare da kai aiki kaga baka iya hutuwa ba riga ko to kamar riga ce a tare da ɗan adam mutum a wajen Allah ya ce walkibar ya urida'i jiji da kai kuma ya ce kai ka ce aljabbata ce kamar yadda kake sa aljabbata ka ka tura ta a cikinka to haka Allah su irin aljabbata masu mulki ko wadda suke sawa wannan da suke ruwa a sama to Allah ya ce walkibar ya urida'i ya ce wannan jiji da kai ya ce kuma ya ce kamar kwatankwacin aljabba ne a tare da kai sai allah ya ce faman na za a nifi hima alkaito finna duk wanda yake jiji da kai kuma yake ji da girman kai duk wanda ya jayayya da ni akan wannan sifa ya ce ni kuma zan sa su gidan wuta wallahi anan za ka tausaya ma wasu wanda allah jarauce su da harkar sarauta wallahi ka ga mutum malam kamar fi tuntu ya karasa ma to shi wannan ya hani wannan abu mutum ɗari su faɗi sama su jada kana kallo kuma ka zaɓi ido in wani bai faɗi bai su jada ka ringa cewa na ya fara ɗan kaucewa kuma irin wannan abin na tun jahiliya kuma har yanzu kuma zo a ci gaba da yin shi za ka tausaya musu idan kana karanta irin wannan hadisan dan adam ne kai mutum ne kai allah ba ka mulki don ka yi hidima yake cewa mai sayidun nasu khadimuhu duk wanda aka ce kai shugaba ne to kai mai hidima ne ga mutane mai hidima ne ga mutane ba wannan jiji da babauta bace ake ma hidima ce za ka ma mutane allah kada ake ma bauta kawai saboda kana da sarauta mutane kana kallo abinda ake ma Allah shi kadai ka ringa bari mutane suna masu jira in mutum bai baka ringa jin lahin shi duk wanda yake irin wannan ya sani cewa wallahi ya shiga gona Allah Allah ya faɗi ya ce al'azamatu izari wal kibar ya uri da'i faman na za'ani fihi ma alqaitu finna zan nasa shi gidan wuta wallahi ku yi hankali ku Allah ya taimake kun samu duniya to ku yi abin da zai kai ku lahira lahiya ku samu gidan aljanna wannan abin da kuke wallahi gidan wuta zai kai ku wallahi gidan wuta zai kai ku ku ruha ma kanku asiri kun yi rayuwa mai daɗi a nan duniya Allah taimake ku samu rayuwa mai daɗi a lahira amma wannan simple wannan jiji da kan da kuke shi kadai zai kai ku gidan wuta kafin a yi magana wani abubuwan mutane Allah taimake ku ka gyara sai gani ka rabu da duniya lahira amma ka zo ka ringa barin mutane suna haɗuwa a gaban ka suna sujada ka karanta tarihin sahabbai sai ka ji an ce ai sarki wani ilimin addini gare shi a ilimin addini shi bai karanta sirin mazala sallallahu alaihi wasallam yana da cikin sahabban shi yayi ma ka zo ka ringa neman ina yake bai da wani wuri da aka kebance mashi matsayin al'arshi yana zaune sallallahu alaihi wasallam ka karanta tarihin sa Abubakar su su Umar mutun ya zo cikin garin Madina ya ga mutun kasan icce a kwance ya ringa tambaye shi wai ina ne inda fali na shugaba yake ya ce mutum in kai ka ya kamo mutumin suna tafiya gaba da baya a jikin shi hadda abin kasa a jikin shi ya kamo mutumin yadda aka zo ya gani ana gaida shugaba ya ce dama kai ne shugaba yake mamaki irin wa'annan aka yi shugabanni a musulunci ba su ne kula fa'un rashidin ne in ma daula ce ta musulunci kake ganin kake wakilta to wa'annan su ne shugabannin musulmi kuma su ne masu salari salama yake cewa a bi su almahadiyin to su gani suke mulkinsu kai ka zo kana bari ana faduwa na masu jada na kama su jada in ba a maka ba sai mito gaskiya su yi tsoron allah wallahi manzala salama yake cewa ikhtasamatil jannatu wan nar rana ɗaya wuta da aljanna suka ringa jayayya faqalatil janna aljanna take cewa mali wala yadkhuluni illa du'afa'an nufus wa saqatihim tace ni ba mai shiga ciki na aljanna take fadi sai wanda suka kasance kaskantu ne wanda ake rena wannan walakin nuna ba kowa bane tace su zan sa ciki na wa qalat an-nar ita kuma wata ita ce ni kuma yace tace uthirtu bil jabbarin wal mutakabbirin ni kuma an gadar ma ni masu jiji da kai da masu alfahari nan ne gidansu na gado gidan wuta haka wuta ta wuta kuma hadisi ne gashi na ingantacce bukari ya rawaito shi sai allah subhanahu ta'ala yake cewa wala tusair khaddaka lin nas wala tamshi fil ardi marha inna allah la yuhibbu kulla muhtajin fakhur kada ka zama mai juya kai da mutane kana rena su wala tamshi fil ardi marhan ka bar tahiya saman kasa kana jiji da kai kana alfahari inna allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur allah baya san mai alfahari salma bin al-akwa yake cewa akala rajulun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya ci abinci a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana cin abinci sai ya sa hannun shi na hagu ya ce akala da shimali sai ya ci abincin da hannun shi na hagu shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kai kulli bi yaminika ka ci da hannunka na dama sai ke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam la astati ni bane ya cin hannu ni bane ya ci abinci da hannun dama ni da hannun hagu nake ci kun ji amsa da ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun san me annabi ya ga mishi yace lastata'ta ma mana abu illa al-kibr yace me to ba za ka iya ba ba ba ka iya ci da hannun dama ba yace to ba za ka iya ba annabi ya ce ba abin da ya hana shi ya ci da hannun dama da aka mashi magana ya ce kawai ya girman kai shi ba a sa shi ba shi ba a hana shi ba sai ke cewa famara fa'aha ila fihi ba'd tun daga wannan rana ko da ya so ya ci abinci da hannun dama hannun bai iya kaiwa bace shi saboda abin da annabi ya gaya mashi ce in dai ka ce ba za ka iya ba ito to ba ka iya ba abada hukuma addu'a manzo sallallahu alaihi ta kama shi dalilin wannan abin da annabi kuma yace ba abin da ya hana shi ya ba abin da na gaya mishi inda girman kai girman kai bai yi ba manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala ukhbirukum bi ahli janna shin bazan ba ku labarin su wayan aljanna ba suka ce bala kwarai muna so mu san su sai annabi ya ce kullu utullin jawazin mustakbir ha majiba ala akhbirukum bi ahli an-nar na bi ahli an-nar manzo da sallallahu alaihi cewa shin bazan ba ku labarin yan wuta ba suka ce bala sai ce to yan wuta daga cikin su shine kullu utullin jawazin mustakbir idan ka ce utul shine mutumin da idan aka min magana bai sauraron kowa idan yana wata husuma iya wata rigima da wani duk wanda mai magana kowa bai isa ba ai kamata a ce duk abinka a kowanne in suka ma magana za ka ce wani a bar zancen wannan ka ce shi ke wani ka yi haƙuri ka ce to shi ke amma duk wanda ya ma magana bai isa ba kai ba isa ba girman kai kawai to wannan halin shi ne aka mu labarin cin sutur kalam ko otilli ba da zalika zane an kana zamani wabani jawaz shi kuma daga ce ma jawaz shi ne al-mukhtalu fi mashihi mai jiji da kai a tahiyar shi mustakbir ko mai girman kai to wannan halaye mutumin da ba isa ba a sa shi ba isa a hana shi ba da mutumin da yake jiji da kai wajen tahiyar shi da mutumin da kuma yake da girman kai ya ce to mai irin wannan halin yanzu masu salari salmi ce su ne yan wuta ibn umar yake cewa allah kara mashi yarda ce same tu rasulullah salari salam ya kula ma min rajulun ya talu fi mashihi wa ya ta'azam fi nafsihi illa laki allah huwa alaihi ghadaban masu salari salam yake cewa babu wani wanda zai ringa tahiya cikin alfahari da jiji da kai yana girmama kanshi irin shi saman kowa yake idan ka ce girmama kai kamar ka nuna kai ka yi kowa kamar kai ba na adam bane ya ce illa alaƙi Allah wa alaihi gadabar ya gamu da Allah Allah na hushi da shi abu hurairu yake cewa awwalu talatatin yadkhuluna na ɗayan ukun da suke shiga gidan wuta amirun musallat ay zalim shugaba azzalimi wa ganiyun la yu'addi zakat da mai duke da bai bada zakka wa faƙirun fahurun da kuma talaka mai girman kai baka da kodala kuma ka ce ba ka'ai ba aiki ka ce ka da aiki kaza a ni ya za a yi irin wannan aikin an shigo ba ka'ai ba irin wannan aikin ko ba ka da gobi ko ba ka ajiye ba hawa wala to manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka wallahi talaka mai girman kai matsala ne kai talaka ne ka yarda da matsayin da Allah yi ka duk abin da ya samu kai kawai haka Allah kadarta maka baka san ba mai gobe zata waya takan yi gwada ka ne ake gwada ka ne ake a gani ya za ka yi wani mai bada Allah ke bada ka yarda da wannan ka huta Allah ke bada wanda daga cikin magabata aka tambaye shi aka ce misa wai kai kawai hankalin ka kwanci sai ce tun da na ji ayar wannan wala hankali na kwanta aka ce mai aya ce da Allah ya ce yi dabbirin amara Allah shi ke jijjuya al'amuran shi ke dabbar komi ni tun da na ji wannan aya ce wala hankali na kwanta ya ce kuma sai na zo ta ayar Allah na cewa inda ma yi wa fasabiru na ajirahun da gairi hisabi masu haƙuri Allah zai cika musu ladansu ba tare da hisabi ba ya ce hina ƙara nutsuwa ya ce na san haƙurin da ni zan yi hannu akwai sakamako wajen Allah ya ce wala shi yasa hankali na kwanta na san me yin me ba da wai inna hu ala kulli shay'in qadir akan komai shi mai kaddara ne shi yasa kawai nake rayuwa ta aiki na wanda yake wajibi a kaina zan tashi amma kuma samu wannan kuma na Allah ne kamar kana so kana son kuɗi ne misali ka zo ka buɗe shago ka baza kayanka ka huto ka zauna kai ka kama sababi sauran Allah ne ya sa maka kana son aiki ka daje kai karatu ka samu diplom din da ya kamata ka je ka abin nan kuma ka je ka samu wurare ka dan a'aje kana jira lokaci yayi kai kayi naka Allah zai maka sauran insha Allah amma mai ake so da ta kakkare na in allah ba ka abu ce alhamdulillah ya amshi kakka irin na shehu jaha aka ce shehu zuha wata rake addu'a ya ce ya allah ka bani dinari dubu idan ka bani ɗari tara da gomiya tara tara ba na so ni dubu kawai nake so sai wani makwabcin shi ya je na hudu sai ce ni kuma wannan mutumin yana guda shi sai ya ɗauki dinari dubu sai ya hudda dinari guda a ciki sai ya shigo gidan shehu jaha shehu jaha sai ya tashi sai ya ɗauki wannan kudi ya lissawa ya lissawa ya ga ɗari tara ne da gomiya tara tara ya sake lissawa ɗari tara da gomiya tara tara ya sake farji albasar kenan ya tabbatar cewa dinari dubun wannan da yake nema da ya ce 999 ba zai amsa ba yau ba gashi ya shiga jarabawa sai ce tutun da haka ne al'amarin gwadane ne za a yi sai ce ya Allah na ce an ban dubu zan ɗauka in 999 ne ba zan ɗauka ba sai aka ba ni 999 don a jaraba ne to ya Allah na ɗauka ɗayan wannan a samun shi cikin wani al'amari daban kuma shi ma ina jaraba shi makwabci ya zai zamna yake ta jira a shehu jadin da ya ce bai so ya mai da kudi ta inda ya ga sun wado yake ta jira yake ta jira sai isko shehu ya ce kai da kana adda aka ce in an baka dinari dubu za ka ɗauka ɗari tara da goma tara tara ba za ka ɗauka ba na je homa don in gwada ka kuma ka zo ka ɗauka kuɗi ka riki ka mai noma mutane kuɗin zumanin heci a ni allah na ce ba ni kuma ba ni da kuma ɗayan da ba a bani bai na ce a samun shi cikin wani al'amurra ai ba ƙari ba zama duni sai ce a kawo kuɗi zaka bani rigima ta kabari aka jirgin gidan sarki aka ciro kwan bukasiyon aka kama shauja sarki yana kiran ka ce ni sanyi nake ji bane zuwa kuma ban da bargo sai ce bari ɗauko bargo na in ba ka ruwa madai ya ɗauko bargon shi ba shi yarwa suka tai zasa ta yi kuma ce ji bane zuwa a ƙafa ya ce mai ina da raƙumi barin kawo raƙumin mutai ya hau raƙumin da shi dai so ke aji a bashi kudin shi da aka zo jan sarki sarki ya ce wannan mutum ya ce kudin shi a wurin ya ce wannan ba lahi kirki ba gare shi yanzu aka jima bargon wannan mata zai nashi ne ya ce nawa ne ya ka ce sanyi kake shi ya ce an jima kuma ta zai raƙumin wannan ma nashi ne ya ce sarki ya kora su ya ce a tashi a kai wannan shari'a bai san shigantaka wannan mutum bai da gaskiya ya zo ta kuka yau da ya ce mai kabar shiga tsakanin bawa da ubangiji in mutum kaje na cewa allah ba sha to ka shawa ma mutum lafiya da allah ce da yanzu ka shiga ne tsakanin abin da baka iya ba ni allah na ce ba ni kuma shi in ya bani komin ka dake shi shi tun da na allah ne yayin ce sauran a samun suwa aka ce tausayin shi ji sai ba shi to idan bawaye tsakanin shi da ubangiji shi kawai shi Allah kadai san gaibu Allah kadai san me zai faru gobe rayuwarka baka san ba me za a yi jibi baka sani gobe da jibi duk baka sani baka san ba waye kai a nan gaba Allah kadai sani wallahi dan haka ka bar ma Allah ka hanshi kai ka kama sababi Eh, kuma ka ajiye hankalinka ka rayu da kowa lafiya lau da ƙarshe kenan kafin li'i da sa wannan akwai wani da ya yi wata ajiya ce masu kyau nake cewa bari makaranta shi muji a cikin abiya ta yake cewa ya mudda'in kibar ya kai mai iddi'a'in girman kai ya ijaban bi suratihi kana jiji da kai da kanka ya ce unzur halaka fa'idan nitnu tasiridu ya ce ka kalli ban ɗakin kama duk girman ka ka isa ka ce kai ba kai a bayan gari ba ka ce kayan wulaƙantattu ne wannan kai ba kai ba ka zaka ce ba kai hutsari ba jiji da kanka in ka yi kowa kyau in ka yi inda zinariya aka yi ka in ya kake to wannan abin kadai ya isa ya hana ka ka ringa jiji da kanka alhali kai jin akwai abin da dan diris din abin a hana ka ne kai ka zai mata shi hankali to me nake yace law fakkaran nasu fi ma fi fi budunihim yace inda kai mutum yana tunawa abin da ke da kai a cikin shi yace kai mastash'ar al-kibra shibanun wala shi da bai taba jin wani ɗanɗano ɗan kaɗan ba na girman kai da yi da ƙwayazi ne ke da suna girman gashi ya ce yabi na turab wa ma'akulu turab ya gadan ya kai wanda ka huto a matsayin ɗa na ƙasa asalinka da ƙasa wanda kuma gobe ƙasa za ta cinye ka ya ce iksir a ji hankalinka fa'in naka ma'akulun wa mashi'ulu kai ƙin nan cinye ka zaɓi ƙasa wata ranzu da cinye ka kwata-kwata a nemi sauran kama babu to me zaka zo ka ringa ji kowa ba kowa bane ba to kai wani yace fal mutakabbir yara nafsuhu anna kullama indahu inma min ata'i nafsi shi mai jiji da kai gani ke lahiyan ma da gare shi Allah ne ba Allah bane ba shi ba kanshi gani yake shi da Allah yi shi ma namijin kamar shi ne ma kanshi gani yake duk abin da yake kewaye da shi shi ya makan shi ba Allah ba shi ba to duk wanda yake tunanin wannan abin shi kenan ya bar hanya Allah ya maka kuma ya ga dama ya tsaye shi nawa aka yi masu ƙarya da yanzu ba ko ba su iya daga komi ko kara ba su iya daga in ƙarfi ne kake shi in dukiya ce nawa sun yi dukiya kuma yanzu babu in ma babu in kai baka in bata barka ba kai ka mutu ka barta ka aji hankalinka kowa daidai yake da kowa inna akramakum inda Allah ya ta taku me wanda yi kowa a wajen Allah Allah ce shi ne mai tsoron Allah ka yi ƙoƙari ka kasance a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka yi kowa ba a wajen mutane ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah za ka zauna lafiya duk abin da ya yi ƙarfin ka a da yanzu za ka yi ganin shi Allah zai mamaka shi duk abin da kake gani wuya ne Allah zai baka shi wallahi ba tare da kasha wala kuma cikin sauki me ake bukata a gare ka alayka an tattaqilla wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله